من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta laraba kamar kuɗi kenan ko ga watan zulka'ada ɗaya ga lahadi ne kamar ɗaya ga wata banda na gidan rediyo wanda fata sarkin musulmi suka sanar ya cika wata ai juma'a ce ashirin da tara da aka asabar talatin lahadi ɗaya ga wata gidan rediyo ne da yin social media suke ta kirgawa a matsayin tun asabar ya tsaya amma dai gwargwadon sanarwar da farfesa sambawali junaidu sakataren wazirin sokoto kenan ya sanya wa hannu to in ce wata ba a ga wata ba ranar juma'a daga ran asabar talatin ga wata lahadi kuma ɗaya ga wata daga lahadi litini talata laraba yau hudu kenan hudu ga watan zulka'ada hijira ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 a kalandar nasara kuma 22 ga watan hudu 2026 kamar da aka saba a ranar irin wannan ta laraba muna karatu a cikin wannan littafi na addu'arul bahiyya na bajimin malami a shekul allama muhammad ibn ali ash-shawkani Allah mulkin sarki ya mashi rahama ya rasu hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 1250 kusan farko farkon karni na goma sha uku Allah ya mashi rahama da sauran malamai da sauran bayan Allah musulmi ma gaba daya wannan kuma shine darasinmu na 82 a jerin darussan littafin za mu tashi kitabun libas littafi da zai magana akan tufafi wannan babin yana da matukar muhimmanci saboda bukatuwar kowane musulmi zuwa gare shi ba ma musulmi kawai ba kowane dan adam shi yasa zaga da Allah ya tashi maganar tufa duk da cewa akwai maganar takawa a ciki da tsoron Allah da matsalar aƙida da tauhidi amma bai kira ya ayyuhan ladina amanu ba kamar yadda ya saba kawai cewa ya bani adama qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa zalika khayr yace ya ku ya'yan adamu qad anzalna alaykum libasa mun saukar muku da sababin samun suturarku riga ko malin-malin ko wando ko ma mayafi ne da gyauto da izari da sauransu mu muka saukar da sababin samun wannan warisha sannan mu muka samar muku da gashi muka halarci dabbobin muka ba su gashin muka ba ku fikirar ɗibar gashin da sarrafa shi sai ce to amma wacce riga da za ku sa ku fantama eh ita ma tana cikin wannan ni'ima amma wale ba su takawa zalika khair tufafin tsoron Allah shi yafi komai dacewa ga musulmi zai dinka riga ya sa kafiri ma ya dinka riga ya sa wani mulhidi ma ya dinka riga ya sa to amma kuma imanin da ke tattare da me kowace riga to shi yafi muhimmanci shi yasa rigar an dora wa ibnu adam ne saboda akwai al'aurar da zai rufe wanda ko shi bai da kunyar wasu su gani su suna da kunyar su gani shi yasa ka kira ƴaƴan Adamu gaba daya amma da a ce kawai kamar akuya ce da ba kira akuya ba to da ita ba wata damuwa tufafin bai canza mutum da komai mutumin banza ya je sa tufafin mutanen kirki ba zai canza shi da komai ba walau labisa al-himaru thiyaba haddin lakalan nasu ya laka ya himaru da mutum da jaki zai daura tufan alhariri to da mutane sun rika kira cewa to jaki kuma yau ina za a ce kenan wannan tufa na alhariri da jaki ya daura bai canza mashi sunan shi da komai ba to wanda ba su takawa zalika khair to da wannan babin yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske a babi na mu'amalar dan adam yana cikin babukan da kowane hukunci na taklif yake iya shiga cikin shi an ce hukumin taklifi kamar yadda malaman usul fiqh suka tantance sune guda biyar al-ahkamu taklifiyya al-khamsa sune abubuwan da aka dora mana mi ko aka dora mana mu bari na daya akwai al-wajib ko al-wujub shine wanda dole mutum yayi in yayi a bashi lada in yaki a bashi zanubi to a cikin tufafi akwai na wajibi a cikin rufe sutura da al'aura rufe al'aura akwai na wajibi to sannan akwai na mustahabbi an so ayi duk wanda ya ma za a bashi lada sannan a ciki akwai na halal in kaga dama ka yi in kaga dama ka bari shari'a ce ta bada dama to sannan akwai na makruhi wanda shi kuma inda mutum zai bashi to da mutum har lada sai ya samu amma idan ya rufe idan shi ya take karhancin ya je ya aikata za a ce mashi to babu komai to sannan akwai na tahrim wanda yake haramun ne mutum ya daura to duk tufafin da manufar sashi shine mutum ya rufe al'aurar jikin shi ya suturta al'aurar jikin shi to wannan tufan wajibi ne mana duk tufan da za a sa don rufe al'aura wajibi ne kenan yanzu duk tufan da mutum zai sa ya rufe daga cibiyar shi zuwa gwiwar shi wajibi ne sannan wajibcin zai in namiji ne kenan in mace ce kuma duk tufan da za ta sa ya rufe jikinta gaba ɗaya to wannan tufan wajibi ne in namiji ne ya zo sallah bayan ya rufe daga cibiya zuwa gwiwa yana buƙatar wani wajibi wajibin da yake da buƙatar shi ne ya sanya wani abu akan kafaɗar shi annabi ya ce sallar musulmi ba ta yi ba matuƙar bai sa wani abu akan kafaɗar shi ba mu ce sa do wando ya jawo ya rufe cibiya nan bai da riga to har yanzu bai sauke allibasul wajibu ba tufafi na wajibi to da ka rufe al'aura wajibi ne al'aura a namiji daga cibiya zuwa gwiwa ita ce al'auratul mughallaba in a sallah ne kuma ya rufe saman jikin shi ya sa riga kenan ko da karama ce in mace ce kuma wal mar'atu kulluha awra mace gaba ɗayanta al'aura ce sun yi saɓani wajen cewa to fuska da tafin hannu fa wajen kai ta manyan maganganu guda uku wasu kai tsaye suka ce fuska da tafin hannun mace ba al'aura ba ce fahimta ce daga cikin fahimtar malamin mazhabar malikiya to za ta iya barin fuskar ta babu wata damuwa za ta iya barin tafin hannunta babu wata damuwa amma kaga a malikiya kuma dole sai ta sa safar kafa matan ahlus sunna na tabka kuskure kenan ta sa niqabi ba safar kafa ta shiga kasuwa ta bi ta gaban 'yan jarida 'yan midiya ba sa harkafa an yi ba a yi ba kenan mutum ya alwala da fitsari ya ja sallah tashi ba ta yi walantana ta wanda ya ja su a malin malikiya sun matsa dole sai ta sa safar kafa to suka ce ai fatawar farko ai fuskar ta tafin hannunta ba matsala wasu suka ce fuskar da tafin hannun su ma al'aura ce don haka a rufe wasu kuma suka zauna a tsakiya suka ce to in bukatuwar a rufe ta taso sai a rufe kamar matar kyakkyawa ce a gaban wanda suke son irin wannan kyan kenan kyakkyawa ce wanda ya ganta zai kyasa to wajibi ne ta sa niqabi ta yi kunshi ta yi lalle ta yi ado ta yi zane ta take a hannu wajibi ne ta sa safar hannu ta yi makafa haka dole ta safar kafa amma aka ce idan mummuna ce ba ma ta irin ta ake ba to shi suka ce ita wannan ba dole ba ne ta sa amma shi ma akwai malamin da suka bada masa suka ce to ai ba mace mummuna saboda ka'idar da laraba ke faɗe ne kulli saqiqatin laqiqa duk wani abu da ya fada a ƙasa akwai wani na nan irin wannan abun yake nema to yadda kake ganin ta da muni wani irin ta yake so shi sa aka ba da biro inda za ka tara maza ɗari ka ba su takarda da alƙalami ka ce da Allah ka faɗi siffa goma ta kyakkyawar mace to idan kace kana so ka hada kansu to sai dai sai dai in kashe su zaka yi shine kawai hada ka amma za ga wani yayi gabas wani yayi yamma wani yayi kudu wani yayi arewa wani yayi sama wani yayi kasa kowa da siffar da zai bayar kuma da zaka dauko ka rika karantawa dai dai dai wani sai yayi amai abinda wannan ya faɗa siffa goma ta kyakkyawa wani shi kuma sai yayi amai ta yanzu wannan wahawan mutum ne ko dabba ko mai hankali ko mahaukaci so da zai je kai ma ka san kyau ba kila shi saboda mujarrabun ne ya je laboratory so da ka kai yanzu kai baka da tajriba baka da experience kenan ko kuma a'a kawai dan shi saboda haka ya fahimta shi yasa suke cewa so bai da ma'ana in kana so ka gane ma'anar so ka bi ɗaiɗaikun mutane kowa ya faɗa maka yadda ya fahimta sai ka rubuta ka wuce to kaga tunda haka ne har mummuna ma ta sa ni kaji tunda ba ma mummuna ra'ayi wanda take ga ita mummuna ce to ita ma ta sa ni kaji wanda mutane ke mata kallon muni to ita ma ta sa ni kaji to da kaga mace kenan ka iya cewa ita dukkanin ta ko mafi karanci ka cire fuska da tafin hannu to duk abin da zai rika wannan al'aura ta wajibi to wannan tufan wajibi ne a nemo shi to sannan akwai tufafi kuma na mustahabbi abin da yake shi mustahabbi ne shine bayan wanda zaka sa na rufe al'aura ne sai kuma ka samu mai tsafta sai ka samu mai kyau eh riga da wando su ishe ka ka shiga mutane amma ya halatta ka sa su a yamutse babu guga amma an so ka goge ya halatta ka sa su caskuregi shine bakan hula farar riga shudin wando ya halatta amma a babin mustahabi ne ba mustahabi bane ai za ta maka dariya kuma wani irin haɗi ne wannan ina laifin ma riga da wanda zama iri ne ko in dai ba kuma wani yayi ne kuma ya zo a lokacin bata wannan kuma shi ba za a hukunta shi da hukuma an ba amma dai mustahabbi ne ka tsabtace tufa ka goge shi kai mai stati kai mashi bula ka fesa mashi turare ka yi too much rigar da wandon da hular da agogon da aswakin da wayar mako da motar da mashin din duka su zama match iri daya yawan kekunanka yawan rigunanka in ka sa fararen sai a haurari farin keke da ka sa bakaken kaya ko da ke bakaken kaya kuma wani lokaci akwai magana a kansu in ka sa bakin kaya kai nan wajen ai zai ce can wajen ɗinka na ba ga sai ka duba kuma kar kuma ka sa ja zai mana bayani a kai kar ka zo ka sa jawur kaman jini ko kai ne me sai da jini ba za ka saja ba to kaga wannan mustahabbi ne kenan tufafi mustahabbi na iya shigar shi shine ya zama mai kyau ya zama mai tsafta ya zama mai ban sha'awa da makamantansu to idan mutum ya haka sai ya zama alhamdulillah yayi abinda ya kamata yayi ta wajen ko yayi abinda aka so yayi na wajen ganin ya tsaftace tufan don ya shiga cikin mutane da haske ko ya shiga cikin mutane da yanayi mai kyau to wannan shine abu na na biyu bayan wajibi to sai tufa kuma ya sifantu da wannan yanayi na mustahabi to sai kuma abin da ya shafi na halal abin da ya shafi ka sanya tufa ya zo yana da abin da yake halal ne an halattar maka shine kowane nau'in yaji halal ne ka dinka sai wanda shari'a ta nassantar ba a yadda ba kowane kalan ɗinki halas ne ka yi sai wanda shari'a ta nassantar ba ta yadda ba ko dai shari'a ta nassantar bitta'ayini ko kuma bil ka'ida shine abin da shari'a ta ce ba a yadda ka sa tufan hariri ba kai namiji kaga ta'ayin ne ko kuma ba a yadda ka sa tufa irin na kajarai ba kaga ta'ayin ne ko ba a ce a ce ba a wannan bilka'ida ne ko kuma a ce ba a yadda ka sa tufa irin na mata ba da sauransu ko kuma a ce mace ba a yadda ka sa tufa irin wanda aka sa mashi turare ba to wannan ibaha ce da karka zo kai ta kama nau'ukan kalolin yadin mutane kana suka kowane launi halal ne sai wanda shari'a ta hana sai wanda za mu ji zai mana bayanin wasu nau'uka kowane yadi halal ne sai wanda aka hana kila saboda asalin zube to sai kuma tufa na makaruhi shine duk tufan da za ka sa ya sa ka takama da jiji da kai wala tamshi fil ardi maraha kai ka zo kana tafiya da takama din to wannan tufan makaruhi ne ita takamar haramun ce amma tufar makaruhi ne shi yasa aka hana mu sanya siyabu shuhura kar ka zo ka dinka tifan da duk garin kai kade kake da shi shari'a ba ta yadda ba yanzu misali kawai sai ka ce babbar sallar nan bari za ka yi wani surprise sai kai kai ka tafi shaguna sai ka so yaji goma duk yalo ruwan kwai an san yalo sai ka je gun tela ka ce aikin ma a yalo a cire na hula yalo takalmi ma a nemo yalo in ba shi aima na karamar sallah tanti agogon ma yalo kis din waya ma yalo ina ganin ka fito a haka duk wanda ya rantse ba zai kafara ba a basawa kai kadai ne kuma a zariya ba ku da yawa to ba a yadda ba irin wannan ba a yadda ba karka zama one in town ba a so yasa ba bukatar ka boye yaji in ka so ka ce mace da kai ya dinka naka a gida za ka yi mai kari wai ka wasu su gani za ga wani farin da za a yanka yadin shi yana wurin a da an wurgar da kyalle ya dauka ya saka da jihu ya hada da nerorin shi wai kada wani ya ga irin shi ya sayo alhali mai wannan abin ya manta cewa duk tun daga ran da Allah ya halicce ka yau irin yadin ka kuma in kana so gane haka ka kalla da kyau kai da kanka kake wai su kamfanonin da ke yin yadi sai ga kamfani yana yin yadi ɗaya dubu hamsin amma kuma yana yin wani yadin yadi ɗaya ɗari da hamsin to me zai me yasa yake mai arha Allah ne ya kallafa mashi sai ya yi saboda Allah ya halitto ƴan yadi ɗaya ɗari da hamsin suna nan a bayan ƙasa kuma in ba shi suka sa ba zai masu kyau ba yadda za ka zo ka ce gwamnan wani irin yadi yake sawa ai ya shahara ko su irin yadiga ko da wata irin hula da za ka siyo irin yadin nan da ya fi sawa da irin hulan nan da ya fi sawa a yi maka irin wankin nan da ake mashi don da ya kalli ka ce ta ka fek da za ka ɓata lokacin ka wajen ko kai mai kyau fek ne kai yadinka na ƙarƙashin gada suna mashi ƙararrawa alhaji ya rage farashi daga kano ya je goma ɗari takwas ka biya shi kawai sai ya ce maka yadin nan da ya naka bai da ƙwai ka ce to ka bi a hankali duk muna jira-jirai a hannun iyaye ko waladatka idh waladatka ummuka bakiya to yaji na kula da shi kaman jinjiri a bi shi a hankali ko in zaka yanka ka rika dora mashi kwali bana haka ba yaji mai tsada ko mai mara abin nan sai a hada shi da kwali cardboard paper duk inda za a yanka sai a dora shi akan cardboard sai a yanka saboda su dan kara mai kwari kwari kar ya keci to kaga irin wannan sai ya zama makaruhi to sannan akwai na haram shine wanda shari'a ta nassantar da daura misali ja a wasu yanayi ko siyabu shuhura din a wasu yanayi ko kuma tufa na alhariri wanda mutum zai namiji zai daura bayan an haramta mashi ko ya daura tufafi mai kama da na maza a tufafin mata namiji ya sa tufafin mata ko namiji ya sa tufafi irin na kafirai wannan kuma yana da alaka da inda kake inda kake yanzu in ka je wajen mutanen Bangladesh zaka mazan su ba sa sa wando matan ke sa wando in ka je Mauritania ma Mauritania su Morocco su su ma in aka ga namiji da wando ko auren ku gobe ne uban zai ce yaro ya lalace kuka ki fada man mara mutunci ne wando mana gan shi da shi jiya a haka nan ba shi aure an fasa biki sai dai matan su sa wando mazan su daura zani amma in ka zo Najeriya ba wando na kowa ne sai dai kawai a dinkin akwai bambanci wannan shine fikihun da teloli za su yi riga ta kowa ce mace na sawa sai dai a dinkin akwai bambanci suna cewa wannan mai wanda ake dorawa a saman na maza yana hagu ko to yana mata ne sai a kai shi dama shine rigar mace in ta zuciya a ɗinka mata me irin na maza irin na ce to kai ka san yadda za ka sai ka juya in ta ce a ta jina ta a gefe ce to ai a mace keke ce ke kuma walaysa zakaru kal unsa bari a bambanta to wayannan sune hukunce hukunce da suke iya shiga cikin matsaloli da suka shafi tufafi Allah madaukin sarki ya umarce mu da mu rufe al'aurar mu manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin abinda zamu rufe na al'aurar da abinda ba za mu yi ba da abubuwan da ya kamata mu kiyaye ni'ima ce mai girma da Allah ya azarta mu da tufa ni'ima ce babba sannan daga cikin falala ta wannan tufa akwai kiyaye mutunci kiyaye mutunci zaga ayi al-Imam Ahmad ibn Hanbal in kana karanta maganganun shi har yanzu zaga wasu malaman na zauri suna kafa hujja da maganganun sai dai maganganun kuma ba su da balu yanzu ba su da daraja zo ba ma'ana kimar su ba irin ta da ba za a gama da ibn hanbal ko da az-zarnuji ya kawo a cikin ta'limul muta'allimi turuqat ta'lim Ahmad ibn hanbal yake cewa ya ku malamai ku dinka manya manyan riguna masu abin nan riguna masu manya manyan hannun riga saboda a wancan lokacin in kai dinki irin wannan wulakanta ka za a yi a gari za ka iya zo shiga wani wuri a tare ka a yi ta wulakanta ka kama aka dinka da hannun riga haka to sai a mutunta ka to shine yake cewa malamai din su tsara mutuncinsu to su yi haka su yi haka kuma akwai malamin ma da yake cewa ai ko yanzu zaka bada wani wata gudunmawa ka rasa wanda zai tantance maka mutanen kana da formula kawai a rigar su zaka rika kallo a kalmar ce kafa ka ce to jama'a kowa ya zo zan bada jari sai ka ce ai layi jama'a bai hankali kowa zai samu da mutum ya taho ka kura ma rigar shi ido yadi goma dubu biyu ya tsaye shi ga shi butu-butu jan riga farar hula bakin wando silifan ma ɗaya garin ɗaya bulu duk sun koɗe in ka bashi miliyan goma ya zai rika ta yi mashi yawa sai ka bashi ɗaya sai wani yazo da malin malin ɗin shi askatar shi ma yana neman taimako jari yake nema shi ma ya ka bashi miliyan ɗaya to rigar jikin shi ta nawa ce wannan rigar ita ce ta faɗar kawai ga yadda zaka ba wannan haka za haka rami ha babba rigar kawai ko aka ce maka ka ta a tare nan karka bar kowa ya shiga sai wanda ya cancanta sai wani ya zo a shasa a gabara sai ka bashi take away ka ce an kusa tashi ya kwana an kusa tashi sai wani ya zo a haɗe sai ka ce ya shiga yanzu za a fara ce a ya kai ga ce ai labari ne kwana irin nashi ko ko ayoyi akwai na maka akwai na madina ko akwai makiya akwai madaniya kai yanzu wannan takawai ne yafi maka muhimmanci ko ma ka ci kawai sun kusa tashi kai kun mala yanzu za a fara shiga shiga to me yasa ka bambance a rigar kawai ka gane a rigar da ganin wannan da ya haɗu al'umma shi yake wakilta da ganin wannan ash'asa agbara kan shi kawai yake wakilta shi yasa na bashi takawai shi ko wannan ya shiga ya ji me zai ce wa al'umma shi in ya koma to duka wayannan ma'auni ne kaga rigar tana da muhimmanci amma ne yana shiga ne babi na na halal ko mustahabi a wayannan gidajen guda biyu yake shugabanni a baya sun rika amfani da rigar wajen samar da wasu ka'idoji kamar daular sin daular siniya an samu saraku wani sarkin su ko wani shugaban su ya rika bada umarni din mai so ya ganshi ya dinka jan riga ka samu jan riga ko falmar ja ka zo kawai ya ce security su kyale ka ka zo ka ga oga wa alaikum assalam wa
rahmatullahi sai kawo da hijabi ba a cewa ya yi kuma su ido kaga wannan ba su cire wannan a wannan ai ba za ba wata doka za ta ce ka cire ka fita daga da'ira ta ta libasu takawa ko kuma tufafi na wajibi amma in dai wani tufa ne na zamani wanda zai rufe al'aura to shi kuma urfi zai tantance urfi zai tantance tun daga nan inda za mu yi jihar kogi tun daga kogi ka shiga benue enugu cross river rivers imo ka tafi har lagos limamin juma'a zai iya zuwa don juma'a da fesin cap da terikwata kawai ya hudu ba sallah kuma a tafi amma daga in ka tsallako gadar jaba kawuna ba zai yiwu ba urfi ne kuma shi can da ya sa fesin kaf da tarikwata tunda da ya rufe mashi gwiwa da yar singiletin shi haka ya yi hudu ba shi haka sallah ta yi kuma su mamun ba su ji cewa da wata damuwa ba ko ka je kasashen yarba ka ga masallacin caca kuɗi rabi tsawon ƙarshe mata nan kuma maza ba a sa ko wani kyalle ba duk da akwai ai hukunci na cakudur maza da mata amma za ka soke sallar ba wani wannan tufafi ga da yawan shi daga urfi na shigowa mutum zai iya sa kot ɗin shi halin lauya ne ya zo ya sa kot ɗin shi shikenan wannan ba lauyan bai yace zai sa shi ma yayi amma shi a irin shi ya sa yayi shi ne kawai za a kalla in a irin shi ba taɓa mutunci shikenan shi ma ya sa amma a irin shi akwai taɓa mutunci shikenan yasa dokokin kasan ba su suka hana sai dai a ce wasu ne za su yi ƙoƙarin tirsasa ma wasu in ba ka ma kiristoci sun fi mu tsanani a wajen tufafi a tsohon alkawari da sabon alkawari to sai ma da kita kitabul libas littafi na tufafi satrul aurati wajibun fil mala'i wal khala suturta al'aura wajibi ne a cikin jama'a da aka aice wannan shi ma akwai kuskure da ake auka sosai daga zai ka cimma wani ɗan gajeren wandon shi a ɗaki shi kaɗai ya baje wai yana shan fanka tsirara tsirara wai ba kowa a to ɗan sa mana dai na mutunci na mutunci na laifin tirikwata ko to hatta in mutum na shi kaɗai rufe al'aura wajiba ce daga cibiyar zuwa gwiwa daga cibiyar zuwa gwiwa wafil mala'i kuma idan mutum na cikin mutane kenan akwai hadisin hakim ibn abin hizam ɗaya ne daga cikin billionaires ɗin sahabbai wannan mutumin daga baban shi ko daga ta hanyar amur ibn hanbal ya fitar da hadisi a cikin al-musnad haka abu dawud da ibn majah da tirmidhi yazo yake cewa na ce ya manzan Allah auratuna ma na ati min hawa ma nazar ya rasulullah al'auran mu da ake ta magana ma na ati min ha menene zamu iya bari wa ma nazar menene zamu iya kiyayewa mana me zamu rufe me zamu bari a gani kale sai annabi ya ce mishi eh eh fa aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka dukkanin al'auranka a kodiyaushe ka kiyaye ta sai dai daga matarka ko kuyangarka yace sai nace mashi fa in kana fa idza kana alqawmu ba'dhum fi ba'd ta rasulullahi yanzu idan sashin mutane na tare da sashi kala sai annabi ce mashi in istata'ta an la yaraha ahadun fala yarayannaha in za ka yi ta yadda ba wanda zai ga al'aurarka kada ya gani in za ku zauna a hostel da mutane shekara biyar na program ka yi yadda ba wanda zai ga al'aurarka ka yi annabi ce faf'al ka aikata sai na ce mashi to fa idza kana ahaduna khaliya rasulullah to yanzu idan ɗayan mu ya zama shi kadai fa yanzu ya samu yanci kenan ya baje ta yadda ya ga dama qala sai annabi ce mashi fallahu tabaraka wa ta'ala haqqu an yustahya min sai Allah ya tantance a jikunyar shi Allah ya cancanta a jikunyar shi shigar da kake da ake zafan nan yanzu da daddare in ka kwanta da za a ce biyun daren nan automatically kawai Allah mai da shi biyun rana a ce mai girma ko mai martaba ko wani na kira za ka yi fita to me bambancin can fa Allah ne yake kallon ka nan ko mai martaba ne wa fi kamata a ji kunya Allah fallahu ahaqqu an yustahaya minhu Allah ya fi cancantar a jikunyar shi in ka duba hijabul mar'a ko walibasu hafiz sala na ibn taymiya wanda mala albani ya wata haqiqi littafi ne mai kyau dan karami ne haka bai da girma ya kawo asarin abdullahi dan abbas wata na abdullahi dan abbas yazo zai fita haka sai ya ji kamar ana sallah ne ko motsi a ɗakin bawan shi sai ya leka sai ya ga bawan ne amma bawan ya cire hula ya sa tufafin mutunci amma yana nafila sai dai gama ce mishi ya haka ya ce a karama kalla ran kai daɗe ai na gani kaɗai ne a ɗaki sun sa ko hula ban sa ba shi to ai Allah ya fi cancanta ka ji kunya ba mutane ba ke ne ko a ɗaki za ka yi sallah sa hula suturta al'aura to yanzu yadda ake zufan nan yadda ba wutan nan yadda ba kaza ba kaza ina mafita kawai sai ka jawo mutum aya ka ce to fattakullaha mastata'tum shikenan ka je ka iya yadda za ka yi in an tashe ka ba kes kafi kowa shiga matsala aka samu matsala kafi kowa morewa in aka dace to ka ji tsoron Allah a haka da haka mutum zai suturta al'aurar shi koda yana shi kadai ne wala yalbasu ar-rajulu al-khalisa min al-hariri namiji ba zai daura tsantsar al-hariri ba to wannan magana me take nufi idan aka ce ga wani yaji an yi kashi goma ko kashi ashirin al-hariri ne amma kashi casa'in ko kashi tamanin ko na abu mai kama da haka ba hariri ba ne to shin ya halatta namiji ya saya ya sa suka ce ya halatta ya sa amma dai akwai karhanci amma ya halatta alkarahatu la tanfil jawaz galiban karhanci ba ta kore wancan halastin da aka ce an maka shi yasa ya kawo alkhalis amma alharirin da aka yi da zallan zaren alharirin haramun ne namiji ya daura ila qiyamis sa'a shine zaka wanda ake cewa ana yi da kashin tutsa ko to wannan dai tufafin kashin tsutsan ba a yadda namiji ya sa shi ba matukar ya zama khalis annabi ya ce la talbasul harira fa inna mal fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah kada ku daura tufan hariri duk wanda ya sa shi a nan duniya ba zai sa shi a lahira ba a wani wuri yake cewa ai wannan tufan alharirin inna ma hadhihi libasu man la khalaqa la tufafi ne na mararaban duniya wama lahu fil wama lahum fil akhirati min khalaq kaga ba karamar asara bace yasa karka damu da wai yaji mai tsada shi yaji kai ne kake ba shi kima ba yadin ne ke baka kima ba kamar misalin da na ba ta inda zaka walau la bisal himaru thiyaba hazzin al hazzu shine al harir da kalan nasu ya laka ya himaru ka ba zai yi da kayi mai tsada shi yasa suke cewa ba bukatar sai kayi asusu ka sai yadi baka da bukata akwai mai arha irin naka kuma galiban yadi masu share-share na mawadata ne wanda wata uku ya mutu ko ko in yasa ji wani daurawa da sai ba mata uku a karasawa amma kai da za ka sa ka je ka tambayi sojoji ne ka ce ina kuke siyan kaki mai kala ba irin naku ba amma sai su kwatanta maka sai ka siyo bulu ko in ka sa ami to kuma kai zai za ku ba za ku kwashe daɗi ba amma dai ya nuna maka inda yake suya ba za a rasa kalo alwanun shatta ba judadun bidun wa humrun ko duk akwai to sai ka ce oga zara kaka in ka je ka murza ka samu wani irin murtike kenan wanda in ana sanyi kamar ka sa tamfal to shi ne nan na talakawa shi ya dinna dan albarka ne tun hawan obasanjo na biyu ana ta ja amma kai ma kana talaka yi ka je ka samu wani boil ko boil sai ba sa a cike ba kai na kaga cikin ma ko sai ka dunka kullun sai ka sa kullun sai ka sa min as-sabahi ila al-masa'i shi kan shi yadan da da yana kusa da alkali sai sai kaga san maci kiran ka ya dade ba shi ya kamata ya saye ni ba ni ba dan haka aka wone ba amma ka ja kunne shi ya rage sawa yaron kai daɗe shi kenan to kayi kuskure ne sai ce idan kana fauka arba'i asabi'a to yaya ne dan kadan din da aka halasta kaga can yana kokarin ya tantance wala yalbasu ar-rajulu al-khalis min al-hariri kada mutun ya daura tsantsar hariri yace idza kana fawqa arba'i asabi'a in ya wuce ya hudu a ce misali layuka aka ja haka kamar fadin yatsu guda goma sai ya zama na hudu hariri ne haka mun kashi 60 kenan a kashi 40 kenan ko to baya halatta akwai malamin da yace kar ya wuce kashi 30 amma kashi kar in ya wuce kashi 30 shine ya zama haram amma zaka sa 30 29 ashirin da biyar ashirin goma da sauransu to matuƙar ya wuce ya hudu to shikenan wannan ma'auni ne irin nasu a wancan lokaci to baya halatta shine wasu ka fassara cewa kar ya wuce kashi 30 wani ma ya ce kashi 25 sannan in so samu ne ma ya zama akwai bukatar da ta sa aka ce mutum ya tsada illa littadawi yawa ga bukata sai dai idan dan neman magani akwai hadisin Anas da cikin Sahih Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa Abdurrahman ibn Auf da Zubair ibn al-Awwam daura tufafin hariri li hikkatin ko li hakkatin kanat bihima saboda wata kazuwa da suke fama da ita kazuwa ce ta fito musu ta hana su sakat to kuma aka daura tufan hariri za a samu sauki sannan ce su nemo hariri su daura ya halasta musu kenan kuma wannan halal wannan damar hayin tana nan in akwai da lura aka samu ahalu zikiri cikin ƙwararrun masu bada magani to ya halatta su ba mutum shawara sai ya daura shi da zaran ya warke shikenan kuma wannan daurawar da zai kada ya nufaci takama da ita likita ce ka nan kazuwa ta kai sai an nemo hariri ka daura na kwana biyar sai ya daura ko sai shiga ɗaki ta salibi yana turawa a social media wannan baya halatta yace ya kuka ganni da ni da gwamna wa ya fi haske ya kama fi shi haske amma ya fi ka kayan aiki daka in littadawi ne babu laifi wala yaftarishuhu mutum ba zai shimfida tufan hariri ba kenan ba a shimfida shi a zauna ba za a shimfida shi a zauna ba ba za a shimfiɗa shi a ɗora ƙafa ba ba za a shimfiɗa shi a rika takawa don shiga da fita ɗaki ko wani wuri ba sannan sai ce walal masbubu bil usfuri sannan baya halatta mutum ya ɗaura tufafin da aka yi mai jan rini na cewa shine al usfuri ɗin kenan ko kuma yana rini ko kuma duk wani kala da yake ɗauko kalan alharir ko kalan zinariya ko kalan azurfa in za ka yi turi to ka yi turin da ba wannan ba yana fari za ka mai da shi gudu ka mai da shi green ka mai da shi kaza duk wa'annan za ka iya yi wa'annan launukan da aka halasta amma ka ɗauke shi ka mayar da shi al'ahmar to shi ne baya halasta akwai hadisi abu da ɗan amur da ke cikin sahihu muslim da wani shi ya ce ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alayya tawbayni yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gana sa wasu tufafi guda biyu mu'asfarai waɗanda tana sa aka yi da ruwan ja ko ruwan gwal faqala sai annabi ya ce mashi inna hadhihi min thiyabil kuffari fala talbasha tufafi ne na kafirai karka kara daura wannan tufafi akwai wani hadisin na Ali da Abi Talib yake tana har na hani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an takattum bil zahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ni sanya zoben zinariya wa al-libas al-qati da kuma daura tufafi na al-hariri ko mai kama da shi wa an al-qira'ati fi ruku'i kuma ya hana ni tilawar al-qur'ani a ruku'u wa sujudi da sujada wa an libasil mu'asfari kuma ya hana ni ɗaura tufan da aka tura aka yi rini ya zama ja ko ya zama yalo ko ya zama kaza ko ya zama kaza galiban at-thawbul mu'asfar shine wanda zaga an rina shi da ja to amma akwai hadisi kuma da ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim hadisin al-bara ibn azib radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance marbu'a mutum ne mai matsakaicin tsawo shi ne ba dogo ba ne sannan ba ɗan gajere ba ne in yi tafiya da gajeru a ce an ganku da wani dogo ɗaya in yi tafiya da dogaye a ce an ganku da wani gajere ɗaya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kana rabba atan ko kana marbu'a to albara yake cewa ai dai sanannen abu ne manzo ya kasance mai matsakaicin tsawo ne ma bainal manke baine lahu sha'run yablugu shahmata udunayhi a tsakanin kafadun shi yana da gashi wanda yake dan shafar gefen kunne shi annabi yana da wata siffa ta gashi wanda shine abin yabo a tsakanin larabawa akwai laraban da zaka gashin su ya sako har ƙasa wannan gashin ba abin yabo bane shi gashin annabi laita bihil ju'uda ko ja'uda wa laisa bihis sabat ba gashi bane wanda ya zo daga tsurowa kawai ya tattare haka irin namu kenan ko yi kuda a ba irin shi bane ko ba gashi bane da ya sako a gashin shi da ya dan fara sauka na kawai sai ya koma ya ya dunkule sai ya murdi ya ya nannade kamar yadda ka san tabarma sai dan indiya nan da dan gefe gefe yana dan taba kunni shi to da gashin bai rufe mashi kunni ba sannan gashin bai danna kunni ba gashin bai wuce kunni ba to al-mugira din shoba ce to haka mai gida yake sallallahu alaihi wa sallama to shine sai yake cewa ra'aituhu akwai randa na hango shi akwai randa na gan shi daga cikin abin da yake faranta ran sahabbai shine su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su gan shi wani kawai in yazo ya ganshi ya koma gida ko an kawo abinci sai ya koshi ya ishe shi dan ba ai kamar shi ba a kyau ne a kwarjini ne burgewa ne balantana ya bude baki ya magana balantana ya faɗa maka wahayi balantana ya maka bushara ko gargadi to yace sai na ganshi wata rana fi hullatin hamra'a ya sanya wata jar alkabba lam ara shay'an qattu ahsana minhu tunda nake ban taba ganin ya sa wata riga da tai mai kyau irin wannan ba to kuma gashi malamai sun ce kuma ba a so a sa jantufa sai suka ce to kuma ya zaka yi da wannan hadisin bara dan haka kuma bukhari da muslim sai suka ce to ai shi bara din ma ya bada amsa ai ya ce ra'aituhu na gan shi ba kullum ke ganin shi ba so ɗaya ne ko so biyu in kai ma zaka yi haka ba laifi ka dinka je shadda an ka sa karamar sallah ka sa basala ka karasa in dai haka ne yayi in dai haka ne yayi Allah ai ka zo zaka ibaro a tira ko ya dan cici kasuwa kuma in haka ne ba laifi amma dai ka kyala ja in mata suka sa ba laifi har su isa kaga yanzu in kana da wani dan kwankwasiya zai kai mai nasiha jannan a cire shi a cire jannan a nemo wani abu ja abu kaman jini mai gida ya hana sallallahu alaihi wasallam kin kace ma dan kungu sai mai gida ya hana zai ce shi ma yana sawa ko je muna tare saboda ba zai fahimci mai gidan da kake nufi da wuri ba sai kai fashin baki zai ce ma dubu kake nufi ne kace ba shi ba mai gidan mai gida ake nufi to da ka dai ba za a sa ja ba duk da gashi ya gani shi in kuma za ka sa to kar ta yawa ka dan sa ɗaya biyu kai ma shi kenan ya ce wala sauba shuhura sannan kada ka sa tufafin yayi annabi ya ce man labisa sauba shuhuratin fid dunya albasahu Allahu sauba mazallatin yawmal qiyama duk wanda ya sa tufafin da ake yayi in an ce sauba shuhura a gwari gwari shine tufafin da one in town saboda shegen tsadashi one in town saboda shegen arhashi kada makeke sa ka siyo mai arha kada ka siyo mai arha yan uwan fulani kaga sun ƙara karanta wannan hadisi saboda in su kaɗai suka shigo ga su kaɗai suke da shi a gara amma in sun shigo da yawa kuma zai ga suna da shi da yawa kila uzurin su kenan ko me kauri suke za to ko ko aiki da ai maka ai maka wani ai maka na mutane ai maka na mutane yanzu in yayi yazo in yaji yazo ana yayi shi mutane da yawa za su yi ba laifi za ka yi ba laifi amma ka san me wayo ma baya yi kar ka biya yi na san shekarar da aka yi bambalasta ko yara yara ba san shekarar da aka yi bambalasta ba yadin da yana ga tun yadi na yadi ɗaya ɗari da hamsin har ya dawo talatin talatin ɗan kabo kawai ɗinka ma dawakan shi sai ga mutum ra'ibi ya sa tsohon kaya bayan kuma kun haɗa abun tela an ɗinka mai bambalansa kuma yadi ne mai kyau ba yanzu yadi na yayi ne kawai ya haɗu da yan bariki ne a lokacin to duk yadin da arhashi ta yawa kanka ɗinka wanda tsada shi ta yawa kai kaɗai ne a garin karkarinka kenan yanzu akwai tufafin da akwai yadin da ko tufafin da bai halinsa ka ɗinka shi ka sa a nan garin ba amma in kana da gida a GRA je ka ɗinka can yayi ahali ne akwai kuma wanda bai kamata ka je can ba ka je GRA je ka samu irin wanda ake mashi karara wannan ya ji goma sha biyar aka yi maka riga da malin malam duk wanda kuka wuce sai ka ji ki an a GRA kuma a to kai makekin kai yawa yake ka samu kuɗin gida a GRA ba ka da kuɗin yadin GRA kowane gari da irin yadin su kowane mutum kuma da irin yadin shi to kar ka sa saubu shuhura wala ma yahtassu bin nisa'i wala al'aqs kada namiji ya daura tufafin da mata suka keɓanta da shi kaga abin da yace wanda suka keɓanta da shi ina ga namiji zai iya ɗinka atamfa a ƙasashen yarabawa ko ta ƙasar hausa fa bahaushe na ɗinka atamfa na al'ada ba shi bane ba nashi bane sai ya ban ma mata bayan ana yi kuma to al'ada ce shi urfi ne zai shigo ya tantance kamar da rabawa za ga su babu damuwa amma maza na ɗinka leshi kuma har a ƙasar hausa ko to ko kuma walal akas sannan kar ai akasi kada mace ta ɗinka tufafin da maza suka kaɗaita da shi mata ba sa sa malam malam za ga wani wata riga da mata suka tsarfa ta rashin mutunci yar arziki ba ta sawa har aiki yake masa kawai na malam malam za gan shi da hannu yana yin shi fankace wai ita ta sai ko hijabi ba ta sawa ai wannan matar tsirara ta fito da sharar musulunci sai a wuce da ita mobile court na bulala ai bulala na dauri ai dauri na tara ai tara na nasiha da masifa da ai mata ai ita mace ko me ta sa kuma sai ta sa hijabi ya ayyuha annabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna ayu urafna da shine za a iya gane su mutanen kirki ne fala yuzai ba za a cutar da su ba to kenan in ba jalbabi bane yanzu nan za a gano ba ta da mutunci da haka za a cutar da ita da ga wata ta zo za ta shiga mota sai ga ta dawo baya wai bayan din maza ne amma ba ta da hijabin kirki sai a a a haka in za ki shiga ki shiga in da kinan san kima kanke da kin sa hijabin mata masu kirki wa alaikum assalam jarin da yake kunta da maza mata matsarfa ko kwalle shi amma sai da wani ya yaya a lokacin maza kuma da shi ai shine muka yi maganar bai halarta ba a al'adunmu na Hausa sai dai idan yayi yawa an ga ana yi shi kenan amma namiji ba zai zo ya sa a tambo amma a kasashen Yarabawa zai sa a tamfa zai sa leshi to amma kuma Yarabawan nan sun Yarabawan arewa na sawa to shi al'adar shi in sun haɗu da shi ba za a ji damuwa ba amma kai yanzu misali idin nan da ake tunkara na idul adha sai ka siyo turmi biyu to sai ka sai ka dinka malam malam amma na atamfa sai an ta kallon ka ka sa siya bu shuhura ma kuma ka sa yadin mata to sannan sai yake cewa wa yahrumu ala rajuli at-tahalli bil-zahabi la bi ghairihi ya haramta ga maza su yi ado da zinariya amma banda wani shi za ka iya sa za ka yin ado da azurfa dan makullin mota zobe duka azurfa duk wannan za ka yi ya halatta za ka yi ado da wannan kayan ado kenan amma ba kai da zinariya ba saboda haramcin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi na cewa an haramta wa mazan wannan al'ummar daura alhariri fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah naku ne anan nasu ne anan duniya naku ne a lahira kuma in mata ne ya halatta uhilla dhahabu wal hariru lil inasi min ummati wa hurrima ala dhukuriha an halattar da alhariri da zinariya ga matan wannan al'ummar amma an haramtawa maza to wannan shine abin da ya shafi matsaloli na na tufafi wannan hukunce-hukuncen sukan biyo wani lokaci su dara akan yadi sai hukuncin ya zama yadin na maza ne yadin na mata ne wani lokaci kuma yadin na kowa ne kamar shadda amma yanayin ɗinkin kuma fa to shine zai bambanci za ku iya so yadi kai da matarka a yi mata siket a yi maka jallabiya ya halasta ya halasta za a mace jallabiya a yi mata ɗinkin mata kar ta sa naka kenan baya halasta ɗauki jallabiyar ka ta sa jallabiyar ka duka na maza ne so da ɗinkin maza ne in tana son na mata a je mata ɗinkin jallabiyar mata in so samu ne da yadin mata kamar a baya kamar yanzu kai raƙi kawai sai ka sanyo a baya irin ta matan nan ko taimaka daidai ko an gyara hannun ka sa link ko ka sanyo kubi ta mata ce a mai da kai wajen mata kai ba ahali ba ne kenan a mai da kai gida kawai ya ce an agaji ko raka shi gida ya ya sanyo tufa yanzu wannan ba tufa ba ne to kaga wani lokaci akwai yanayin tufa akwai lokaci akwai yanayin dinkin wani lokaci kuma akwai bi'a da ƙorafi na maza ne irin wannan ɗinkin na maza ne irin wannan yadin a wani wuri amma a wuri ba na maza ba ne to wannan ƙurfin shi za a kalla shi yasa ka karanta daga cikin ahammul alkawani ne alkawa'idin fiqhiyya akwai inda suke cewa al'adatu muhakkama al'adar mutane tana yanke hukunci wani yazo ya aure kanuwarka sai ya tafi da ita inugu yana zuwa kawai sai ka mata daki irin yadda ka gani dinan a bakin hanya ciki ɗaya ga bayinta a gefe an ɗan sa wani ɗan kwano ga kitin ɗinta tana girki a waje kanuwarka ka kai mata ziyara ka ganta tindirdir sai ka maka shi a kotu sai ka ce ai a inugu ne a inugu ya halarta wata katanga suke yi ba ka da hurumin ka ce sai mata katanga sai wani auri diyarka a nan zaria sai ya mata katanga sai mata yadda ake mata a inugu da benue jikin titi ko sai ka dan kama mata daki sai ka dan siyo mata ledoji 200 300 in tayi ba haya ga yanan wurgari ake a wurgar ta rika yi sha ɗayan dare to kaga aka maka ka kotu zai alƙali ce al'adar zariya ya ake wa mace ita katanga ake mata je kai mata in ba ka bai raba to kaga al'adatu muhakkama shi ne suke ce mashi wani lokaci al'urfu zaka ji malamai suna ce adatul baladi kasunnati ba wai nasi bane al'adar mutane da kasan sunna haka ake mu'amalantar ta har a ujira da sauransu duk ana yi al'adar garinku ya ake kaza ya ake yin kaza ce mu al'adar garinmu ga yadda ake yi alƙali ya gini akan wannan al'ada su da aka kaga kenan a tufafi ma urfi na da tasiri ko da yaushe kafin kai sai kallo to me kuma urfin al'ummar ka yake ciki na ne ne yake magana eh
akwai wanda za ga misali yana da karfi sosai to amma yadda yana da wanda yake ciki a kan ne musamman dole ne ku ya eh irin kayan da yake sawa za ga ya kamata ya sa shi ba amma sai ga yana sa kayan na talakawa to kuma wani mana ya eh amma a inda yake kila ba laifi in ya sa ko zaka je Lagos sayayya ta miliyan 100 sai ka sa rigar da yan dubu goma goma ke sawa ba laifi in kai haka badda ba mini ya halatta ba laifi mutum ya haka amma in ya dawo nan kuma to amma bi ni'mati rabbika fa haddith ta dawo ita ma inna allaha yuhibbu an yara athar ni'matihi ala abdi annabi yake cewa Allah na so gargudan ni'imar da ya maka ya ganta a jikinka wa kulu washrabu wala tusrif kada ya banna ne amma a ci amuri kama in a waje ne yayi wajen ya ɓadda bami saboda hada-hadar tsaro da wane ne wannan ba laifi tankir kenan an a gida ne kuskure ne Allah ya maka ni'ima yana so ya gani sai dai idan kana da wata siyasa kai biloniya ne amma baka tashi ka bar mutanenka ba kullun a cikin su kake kuma a cikinsu kake aiki ba laifi ka yin ya duka daidai da na abokanka kada kai wanda da an zo tawaga za gano ga oga a ba za su iya siyan kube kai ma ka ce duk mu tafi ko ka siyo musu mai tsada in ba za ka iya ba ba za ka yi wato ya ka sai daidai su ya ku haɗe to in mutum ya yi da kyakkyawar niyya don kada ya bakanta ran wasu ba laifi amma in saboda ruwa ne da shuhu to wannan kuma zai haɗu da azabar Allah akwai hadisin sayyidina Abi Hurairah da cikin sahihul Bukhari yake cewa matsalul ghani zulmun malamai na kawo hadisin a babin taurin bashi amma za ga suna kawo shi kuma a mako wani yake cewa in zaka iya miya da nama ka tirsasawa mata suka koma miya da kifi kai azzalimi ne dan kowa ya san kifi walaysa zakaru kal unsa lalle kifi ba kamar nama bane malam aliya sai dai in su suka yi taro suka yi zanga zangar lumana suka ce kifi sun ji wata nasihar likita to ka kai kuma tai maka kyau ko kuma kai kai masa dabara kace dukkan kusa 40 jan nama red meat hadari ne kifi ya fi amfani yayin ka dawo suka ce ai kifi ki to shikenan wannan kuma hila ce amma kana da kuɗi da zaka sa tufa mai kyau ka ci abinci mai kyau iyalanka su ci mai kyau sai kuma ana maneji sai kuma ana maneji mata uku ƴaƴa waye ka ce mudin shinkafa gongo biyu na waki ɗari bakwai na cefa ne ai maneji ai maneji ya ƙara ka ƙara ya ka ƙara da yashi duk cokali ɗaya a yi turanci can yes yes yes ka aje wasu jarkar ruwa ko ka cika wa kunu amma ka wa ma bi ni'imati rabbika fa haddith shine ashkur ashkur ko ba da tsuran baki ake yi ba a aikace ake shukur inna allaha yuhibbu an yara athara ni'mati ya la Allah na son yi maka ni'ima ya ga alamun ni'imar a abinci a tufafi a mahalli a zumunci da kyauta da alkhairi duka kai to sai mu dakata na Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah jingina to eh za a tantance ya aka yi har aka saci idan ya adana mashin din a wurin da ya kamata ya adana irin mashin din wurin akwai tsaro da duk abin da ya kamata amma barayin nan dai suka zo suka nuna fin karfi ko suka shigo da makamai suka sace to asara ta shafi asalin wanda ya bada jingina yanzu zai dawo da kudin da da ya amsa ko ya amshi dubu ɗari ya bayar da mashin ɗin shi na dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya kai kuma ka kai shi can uwar daga ko wani lungu wasu suka duro da makamai da bindigu da miyagun da ya makamai suka ce ko ka ba mu mashin ɗin nan ko ma'aika ka lahira suka balle suka ɗauke suka tafi da shi to yanzu wancan shi za a yi wajaje amma da biya ka dubu ɗarin ka amma idan mashin din baka yi mata kyakkyawar ajiya ba kai mata mummunar ajiya ai ta jingina ce kai baka da wanda zaka sa a daki ka batta a waje aka sungume to wanda ya jingina shi zai biya zai dawo maka da kudin jingina kai kuma zaka sai mashi mashin ko ka bashi kudin mashin a daidai da aka sace mashin din sai kira masa na mashin na san shi mana zai 800 to shikenan kaga sai ka cika mai bakwai wai ma in ka sake wani yadin ka jingina ka mutu to sai ka abin nan to da ana kallon dalilin satan ne ko da abin da ya faru har aka sace da Eh. Sai kaga yanda ake hayar gonar shi wanda ya jingina gonar ba haka zai ba shi abinda za a kalla a nan za a kalla urfi da kuma yarjejeniya in al'adar su ba a cikawa a tafi akan urfin al'adatu muhakkama kenan sannan idan shi wanda ya ba da jinginar ya yadda a bashi wani abu ɗan kaɗan lura da rufin asiri da ya samu da wancan mutumi da ya karɓi jinginar shi kenan suka tafi a haka yayi amma in duk babu wannan ɗayan biyu to ya kamata a biya kuɗin jinginar daidai da kimar wurin kudin gallar ya zama daidai da kimar wurin to amma daga al'adar kasar Hausa dama galiban ma baya kaiwa galiban baya kaiwa Allah ya samu dace akwai karatun da muke na alhamis da juma'a can kofar gaba zamu koma gobe zamu fara littafai uku muka sanar zamu zamu fara akwai akwai wannan sharhu sunna wani dan karami haka na barbahari ko da sai ka je dole sai ka faɗa mawallaki dan sharhu sunna akwai na al-Imam al-Bagawi mujalladai ne akwai na al-Imam al-Bagawi shi kuma ya ga mai da hankali ne wajen hadisi da fiqhu da sauransu shi kuma dan karami ne haka matanin musamman na al-Imam al-Barbahari malamin da ya rasu hijira shekara 329 shi ne za mu yi a babi na aƙida littafi ne na tsantsar aƙidar ahalus sunna ɗan ƙarami ne amma kuma ya samu kulawar mutane tun sadda ya wallafa shi a ƙarni na hudu har zuwa tun ƙarshen ƙarni na uku ma har zuwa ƙarni na hudu da ya rasu to shi za mu yi a matsayin littafin farko littafi na biyu kuma za mu yi littafin akadari na abdurrahman al-akadari mutumin ƙasar algeria wanda ya rasu shi ma tun wasu shekaru baya can masu yawa to littafi na uku shine zamu yi wani littafi az-zahabi al-hayatu az-zahabiyya fi siratin nabawiyya dan karami ne gashi to shine zamu yi ababi na sira juz'in farko ne zamu ci gaba da na biyu da na uku mun kai karshe zamu hada zai zama akwai fiqhu kenan akwai aqida akwai tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda galiban muna talauce shi daga mu san kimar annabin ba yadda ya kamata har wani ya mai bakan magana ko wani ka kawo hadisi har ya rika cewa to ai wane ya faɗa kuma ka ci gaba da mu'amala da shi har baka rika mashi kallon wani tunku-tunku ko alada alada ba in ka san kimar annabi za ka shi waye da zai yi magana shi za ta ci karo da ta wancan ko wani abu mai kama da haka to da haka dai sai muka sanya littafin guda uku su sai dai an ce sharhu sunnan ya dan yi wahala yanzu a kasuwa wanda na tabbatar zai samu kwanan nan galiban dama yana da wannan ɗabi'ar ba ma shi ba da littafai da yawa kamar shekara ɗaya da rabi ko biyu baya na san ya yanke gaba ɗaya har Kano babu shi duk wanda ka kira Darul Umma su dan Niger su waye duk wanda ka kira ce baka babu shi kama daga baya kuma sai gashi ya zo ya samu sosai ka iya cewa babu shagon sai da littafan da babu babu shi to shi kila zamu dan iya jinkirta shi kafin kafin ya samu sosai amma dai yana da muhimmanci kwarai da gaske a ce mutum ya mallake shi ko ko mutum ya yi downloading din shi shafukan shi ba su da yawa sai mutum ya yi printing sai ya banding din shi sai ya rika dubawa to Allah mu sarki ya samu dace wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh